نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا قوم الشهادة وقت رمضان hijirar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma aiki daidai da goma sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna nan a cikin suratul isra'i kuma muna cikin bangaren hadisai da suka zo suka yi bayani a kan wato isra'i da mi'raj mun kai ƙarshen dogon hadisi na anas bin malik wanda ya samo daga malik bin sa'ata a inda mun kwana ne a musamman bakwai kuma jikin magariyar tukewa insha Allah kamar yadda na ce saboda muhimmanci wannan matsala ta wato isra'i da mirajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ko sahabbai wajen ishirin suka yi riwaya kuma riwayoyi wanda malamai suka tabbatar da ingancin gabar da za mu tashi shine bayanin kasada wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa uriya ilayya البيت المعمور wato bayan sun kai ga magariyar cikewa ya ce sai aka nuna min baitul ma'mur wanda akwai riwayoyi da suka tabbatar da cewa wannan ɗaki na baitul ma'mur kullum mala'ika dubu saba'in suke shiga su ibada su fita kuma waɗansu ba za su shiga ba a ma'ana ba za su dawo ba sai dai waɗansu ne za su dawo su shiga to bari mu dole bayani a kan bayanin kasada kala kasada wannan kasada ibn biyama cikin ɗaliban wato manyan tabi'ai irin su mamman shahad al-hawari to riwaya ta ne a nan jawab da kada da hasana da abi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a al-bayt al-ma'mur daga sahabi abi hurairah shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa ya ga bayt al-ma'mur يدخله كل يوم سبعون ألفا a kowace rana mala'iku dubu saba'in suke shiga sun mala ya ulu da fiye sannan ba za su dawo ciki ba sun da suke sun maraja ila abi ta'ala sannan kuma sai ya koma da ko sai ya koma da bayani akan hadisin Anas bin Malik qala inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asad a wannan waje sai aka zo min da wato kofi ko wata ƙwarya ta giya da wata ƙwarya ta nono da kuma wata ƙwarya na zuma aka samu waɗannan kore ƙwaryan giya da ƙwaryan nono da ƙwaryan zuma قال في أدم صلى الله عليه وسلم يقول فأخذت اللبن تنا أنفاهم سنيدين يزاقا يشي سين زابنون نكربا قال يشي هذه الفطرة أنت عليه وأمتك ملائكة جبريل يجب سوانا يتشي أسد الطبيعة ɗabi'ar ka da ɗabi'ar al'umman ka ma'ana abin da ka ɗauka kamar ka ɗaukar wa kanka kyakkyawan abu da kuma al'ummanka قال في آدم صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة فمن لم يأتي صلى كان يصلي لي كل يوم قوة سلامة نيل الأمة لم يصلى قال يا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت حتى أتيت موسى sai na sauko da aka bani sallah hamsin sai na sauko na yi wa kasa kenan kun ga yana sama ta bakwai sai ya sauko yace sai da zo wajen annabi Musa alaihi salam fa qala ma farada rabbuka ala ummatika sai yace ne ubangijin ka ya farlanta wa al'ummanka قال في أنه صلى الله عليه وسلم فقلت في نشي خمسين صلاة كل يوم أن فرد سواء الأمة صلى خمسون قوة لنا قال في أنه موسى عليه السلام إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة حقيقة الأمة كذلك صلى خمسون قوة لنا وإني قد خبرت الناس قبلك lallai na gada mutane wato gabaninka a kan irin wannan ibada mai nauyi wa alaitu bani isra'ila kuma na ta baƙar wahala da bani isra'ila a shaddar mu'alaja mafi tsananin wahala wannan bani isra'ila sun wahalar da annabawan Allah yanzu idan ka bibi yadda suka yi ɗauki ba da ne da nan Musa alaihi salam idan aka toshe nan su buɗe nan idan aka toshe nan su buɗe nan sai da suka kai ma suka ce masa lan nu'mina laka hatta nara Allah a jaharka to ba ka sani ka sani ba mu ra su da imani da kai ba sai mun ga Allah jaharka ido da ido yana kallon mu muna kallon shi eh sai mana shine Allah wanda ya yabo ka tsanan ne za mu imani wannan duka da shi malamai suka ce ma'anan jaharatan sun faɗi maganan ne wato a bayyane ba gefe suka koma suka yi maganan ba akwai fassara ne to kun gani yace inna ummaka la tastati'u yace la ta wahala da bani isra'ila bakar wahala harbi ila rabbika ka koma ga ubangijinka fas'alhu fas'alhu tafifa ka roƙe shi ya sauƙaƙa da ummatika ga al'ummanka قال في أن صلى الله عليه وسلم فرجعت في نقوم فوضع عني أشرة في ألا يا رجل بوما أشياء كان علي بوما سلانا أربعين أربعين قال sai Allah sallallahu sallama ya ce farjatu ila Musa sai na ƙara komawa zuwa ga annabi Musa wai shi annabi Musa yana sama ta nawa ne shida sama ta shida eh an tsare muke da ta kun ga yana gangarowa daga sama ta muku yana gangarowa ne ta karo da annabi Musa ne a sama ta shida yace sai na gangaron al'adar Musa alaihi salam bayan an rage mun goma فقال سألنا موسى عليه السلام بما أمرت yanzu kuma da me aka umarce ka da me aka umarce ka wanda sai na ce bi arba'in talata kulla yau an umarce ni da yin sallah arba'in a kowace rana قال كان موسى عليه السلام قال سوى إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم حقيقة الأمة قبل ذات إيه صلى أربعين قوة rana. wa inni kada kabartu nasa qablaka lalle na jarrabu mutane gabaninka akan wannan wa alastu bani isra'ila shaddal mu'alaja na tuya da bani isra'ila mafi tsananin wuya farji ila rabbika ka koma ga ubangijinka fas'alahu taqdima li ummatika ka roƙe shi dai ya fara sassautawa al'ummanka قال في أنم صلى الله عليه وسلم فرجعت فينا كوما نبي أبنجينا فوضع عني عشرا آخر عشرا أخرى وكما عشرا أخرى في تستوتان goma kuma waɗansu daban sauran kenan na talatin فرجعت إلى موسى سيرا قال لا وصل تشي لو كان موسى عليه السلام فقال في سيدنا وجدت أقول لا فأمر سيف فقلت سيدنا وولدت بثلاثين ثلاثة أو مرتين ليس صلى ثلاثين قال سيدنا إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم حقيقة الأمة فبذات إيه صلى ثلاثين فأقوى أقوى ثلاثة وإني قد حضرت الناس قبلك وآلست بني إسرائيل أشد المعالجة إيش نينا بدا متاني غرامي نا كم هلا متاني نا شو هلا بني إسرائيل بل يتنين وعلا ترجي إلى ربك فاسأله تفكيك ليومك ka ƙara dai komawa zuwa ga ubangijin ka ka roƙe shi ya sassauta wa al'umman ka ƙara ya nan wannan la da sallam ke faraja sai na ƙara komawa ne roƙo ko ba a ni asaran kokar ya ka ƙara sariyar a ƙara rage kura Allah goma yaran kawai nan ashirin faraja ta ila musa sai na ƙara dawowa gidan da musa zai tsara فقال لي أمرت في كل ما أمرتك قلت كانت عشرين ثلاثة كل يوم تصلى عشرين أخوة شرانا فقال سيدي إن أمتك لا تستطيع بعشرين ثلاثة كل يوم أجلت يا الأمة قبلت تصلى عشرين أخوة شرانا وإني قد خبرت الناس قبلك ما جربتني قبلك وعليت بني إسرائيل أشد المعالجة ما شاء على بني إسرائيل فزد لنا محل ترجي إلى ربك فقوم الزواج أبينك فاسأله التقسيم لأمتك كرميش لي قال فاستوفى عن أمك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت سين قوم نيره ووضع عني عشرة أخر sai ya ƙara sai Allah ya bari ya ƙara rage min guda goma idan sauran goma faraja ce idan musa sai ya ƙara gangarowa wanda ta shi da wuza a kan musa a zai sala faƙala sai ce yi mawuye ta da aka umarce ka ƙulku ka ƙulku sai na ce umarci da ashi fadawa kulla yau an umarce da sallah goma ko ta rana faƙala sai ce إن أمتك لا تستطيع بعشر سنوات كل يوم أجبتيا الأمة التي صلى قوم بأخوة ثلاثة yace ka koma wajen ubangijinka ka ƙara roƙon shi domin na sha bakar wahala da wani isra'ila ba farji ila rabbika فاسأله التفتيح لأمتك كتار قوما وأبيجنك كالوكيش يتفقي قال ستوتا وأمك قال سيك فرجع سكين قوما فأمرت بخمس صلوات كل يوم سيأتي سؤالا لما جاء سكين قوما فجي سيد على أمك كلنا صلى بيرا قوة فرجعت إلى موسى فقال وقوما إلى أن موسى عليه السلام فقال سيدي بما أمرت لذهاب أخرجك فقلت أمرت بخمس صلوات كل يوم إذا كان أخرجين لصلوا لي جرى أقول جلالا فقال كأن متابع كلام إن أمتك لا تستطيع بخمس صلوات كل يوم أنا متابع فعلا يا سوف أنا amma muna masa kara kuwa a cikin masallacin nan mai suna musa mutum nan ba ko da ba wanda ya daga a ga ma da sai a ai kuwa an fara eh to an masa kara kun ji ne kokarin da nan musa ya mana kai ya taimake mu biyar din ma sai da yake ba a rage mana shi ne shi ne ima a ce sallah da yau da kowanne in ne dan goma a yi a ce a yi tarbiya sai an da sallah da kuma sallah da an da an da wani ya shiga wuta da wani ya shiga wuta akan kin sallah da yamma to mu je ga muna saman bakwai mirabi har yanzu mace farko sama ta biyar ba yana kaiwa da komowa ne tsakanin sama ta bakwai da sama ta shida ana nema mana sauki amma sai ka yi musulmi an ce annabi muhammad ya buɗe baki ce sallallahu alaihi wasallam yana da nan tsari o sai ce ne farji ila rabbika ka koma ga ubangijinka fas'alhu taqfifa li ummatika ka roƙe shi ya ƙara sassautawa da ummanka qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qultu qad fa'altu rabbi hatta sahaye yace to anan ne fa na cewa Allah Musa alaihi salam a gaskiya na yi ta roƙon ubangiji na har kunya ta kama ni har kunya ta kama ni walakin arda wa sallim sai dai zan yadda da wannan kuma zan ni wuya a kai wannan fasu sai na zalmi a na zalci a kan haka ma'ana na yadda zan taho zan zan zan zan zan taho da salloli biyar to a wannan lokaci na samu hanyar dawa fanada munadi ko mai kira ya kira daga ina daga wajen Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kada amdaitu faridati haqiqa na zartar da farillata wa khaffaftu an ibadi kuma na sauƙaƙawa bayina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gandarowa ya dawo kun je da aka samu sallolin nan namu guda biyar to daga cikin abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da shi a wannan tafiya nan ne irani zuwa saman bakwai da dawowa ya ci karo da abubuwa masu ganin tsoro masu ganin bari mu karanta ko hadisi da wanda zai mana tsarin bayani dangane da waɗansu abubuwa da ya ci karo da su bari mu duba riwayar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda wannan riwaya tana nan a cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in da bakwai yace wa amin Abbas daga sahabi Abdullahi dan Abbas kale ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lamma ufiriya ni lokacin da aka yi isra'i da ni mararku bira da hatun tsayi ba kun ga isra'i tafiyan daren kenan kafin a je ga mi'raji tunda tafiya ce wanda aka yi ta a wani yanki dare wanda wato aka tsora shi akan wata dabba wanda yake dabba iya inda ta hanga nan take takala kafa idan ta hango wani waje wanda ya kai mai dubu idan ta ɗaga kafa ta jefa ta kuɗe sai ka je ta shi yasa kafiran baka suka yi mamaki ya za a ce mutum tafiyar da ake yi a cikin abin hawa a je baitul maqdis daga makka sai yi kwana arba'in a ce wai ya je da daddare ya dawo suka dinga ilimi ta abuja da labari ya bayyana da liman da Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi wannan abu ya dawo yana ta tunani yadda zai bullo wa mutane wasu yi musu bayanin kasta hallaka yan izgiri suna izgiri wanda aka kai ga shi abu ta abu da shugabannin yan tsagira ya samu tare na abubakar yake ya ce akwai wani labari ne ya ce ƙwarai akwai labari me ya faru ko da yake asalin ma akwai riwaya da ta nuna an zo an gaya sai na kusar cewa ga fa abin da yake yaduwa a gari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya Isra'il ya je bai su magani har ya dawo a wannan daren an waye gari da shi sai na abubakar da yake shi siddiq ne shi abin da ba su mamaki ya ce ya tabbata manzon Allah ya faɗa da aka ce ya tabbata ya ce wallahi na imani yan gada gada su ne da su imani to lokacin da yace lokacin da aka yi Isra'ila marartu nira ya tsayi ba sai aka shuɗe da ni wani waje wanda yake cike da ƙarshe wato suna tafiya tana tafiya a kan iska su aka wuce da shi wani wani sai ji wajen kawai ƙanshi yake yi faƙultu ma hali raya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ƙanshin me ya haka a wannan waje yana tambayar malaika jibril qala sai malaika jibril masu dafu binti fir'auna wa auladuha wannan ƙanshi da kake yi ƙanshi ne na wata mata wanda take yi wa wato matar wanda take yi wa ƴar fir'auna kiɓo da ‘ya'yanta wannan ƙanshi da take yi na wata mallaki iyali na wata mata ne mai kiɓo da ita da ‘ya'yanta to ƙanshin ta kake yi a nan ƙarshen wannan matan da yayanta ita kuma wannan mata yar aikin kiko ne a gidan fir'auna bari ku je da abin ya faru saqata al-mushu min yadiha yadda abin ya faru wata rana matsayin da take tsaye mutan cikon wato abin da yar fir'auna din tana yau yar firawa shi to tana ko san shi to ya tsaye shi tukuna to tana tsaye kan tana tsaye kan yar firawa na menene suna abin idan nan ne ma cibiya sai cibiya ta tillibe sai ta faɗi a ƙasa to yar firawa tana da wayo sai cibiya ta tsaye a hannun ita wannan mashiƙiya sai ta faɗi ƙasa faƙalar sai wannan mata mai kiɗo sai ta ce bismillah tana cewa bismillah faƙalar binti fir'auna sai wannan ƴar fir'auna da ake yake mata kai sai ta ce abi kina nufin babana ta yi an ce bismillah ma'ana babana kike nufi قالت يا لما كان يكيد تتشي آه ربي وربك ورب أبي Ubangiji na kuma Ubangiji sannan Ubangijin babanki. Ta, ta kira ruwa. Ta kira makanta ruwa. Gidanta da wannan har a ce akwai ma Ubangiji daban. shi da yake ma alimtu lakum min ilahin ghayri qalat sai fir'auna sai ita yar fir'auna sai ta ce a a wani kwarajin ghayri abi ce ne kiɗo yanzu kina da wani ubangiji ne banda babana kina da wani ubangiji banda babana qalat mai kiɗo sai ta ce na'am kwarai ina da ubangiji bayan babanki baban ubanki ba babanki ba ubangiji na bane ni ina da ubangiji ubangiji shine rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki eh ubangiji na shine ubangijin babanki kuma ubangijin shine kuma Allah da kika ji na ce bismillah to wannan Allah shine ubangiji na ubangijin babanki kuma ubangijin qala sai ya ce fada sai jira wannan sa aka kira wannan mata mai shigo fa qala sai ya ce mata alaki rabbun gairi ashe kina da wani ubangiji ko babana na qala sai wannan mata mai shigo sai ta ce da tsoro gaba da sai ta ce na kwarai rabbi wa rabbuka Allahu azza wa jalla ana mata ba za mu ce yadda kike ba sai mu ce jajirtacciya eh tsarariya ne sai mu ce ubangiji na kuma ubangijin ku shine Allah mai girma da ɗaukaka kala kala sai ce fa amara bi bakaratin min hasin sai sa a kawo wata kwatanniya na narkakkiyar dalma ta ujilar sai aka gasa ta narkakkiyar dalman nan ta nan ce gaba da sun ma'amara biya an tulka biya sannan sai ce rauni ce to a ɗauke ta da ita da yayanta a dinga jefa ta cikin wannan ruwan dalma kamar wata kwantena ne da aka ce bakarashin din nan kamar wata kwantena ce wanda yake azabtar da mutane wanda idan abu ya faru ko sai a ce to a sa wuta sai wannan dalmar ta narke a dinga dumbula mutane a ciki haka aka dinga yi qalat da yace to a zo a zuba ta ɗaya bayan ɗaya a jefa su a ciki fa qalat sai matar ta ce inna li ilayka haja firawna ina neman alfarma daya a wajenka qala ma hiya sai sai sai sai sai abin nan sai firawna yake me alfarman da kike nema qala sai ta ce tajma'u idani wa idama waladi fi mawdi'in alfarman da nake nema idan aka koma mu a cikin dalman nan tunda naman jikin da zai zagaye gaba daya a cikin kashi to ina neman alfarman ƙashina da ƙashin yarana a tara su a rami ɗaya aji alfarman da su nema kawai alfarman da su nema kenan kawai ƙala sai firawar ya ce za ka laki za a miki wannan limalaki alaina min alhaƙi eh saboda kina da haƙƙi ne miki haka kin dade kina mana bautan gidima a gidan nan za a miki wannan alƙarma saboda kin dade kina mana aikin koko da goyi a wannan gida qala sai ce fa amara bi sai fir'auna ya umarni da su aka dauka ana daukar su ɗaya bayan ɗaya ana dumbulawa فالقوا واحدا واحدا أكثر النبي فقطيب يدا حتى بلغ ربيعا فيهم حتى إذا أتوكم ونيال إذا أتي شاد شماما su suka rage daga yaron sai uwar kenan faƙara ya umma sai wannan yaro yake to na san da an jefa ni za a jefa ki yace ya mahaifiyata kai wala taɓa wala taɓa a fi bayan an jefa ni to ke ma kawai ki ba da haɗin kai a jefa ki kar ki wani sililiya kar ki ce za ki silije ko ki ce za ki yi tsoro a ki ba da kai kawai a jefa ki ke ma fa in miki alal haƙƙi domin haƙiƙa ce akan gaskiya kike saboda haka ba wani tsoro bayan yanzu an jefa ni ma mafai ke shafa yake mata wannan wasiya ce to idan an jefa ni ce kar ki wani sililiya ki bari a jefa ki to alfarmar da ta nema na tara ƙasusuwanta da aka zanye a wajen to shine duk lokaci shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake isra'i da aka tunkaro wannan yanki kawai sai ya sai ji ƙanshi ya dima da yanayin lafiyar wajen gaba ɗaya ashe ƙanshin wannan matan ne da yayanta da aka da aka nautar da su eh ƙasusuwan suke wannan ƙanshin kun yadda ake jajircewa ko ita mutuwan nan ba ita ce abin tsoro ba wajen muni don ko nan daren daɗe ya je za a mutu a abin da zai biyo bayan mutuwa shi ne abin duba shi ne kawai abin tsoro wallahi duk da ɗabi'ar ɗan adam suna tsoron mutuwa to amma tsoron da ya kamata ka ji shi ne abin da zai biyo bayan mutuwa na hisabi da sakamako hisabin nan fa shi ne za a dinga kirga ayyukanka ɗaya bayan ɗaya haka za a dinga lissafin ayyukanka ɗaya bayan ɗaya masu kyan ga yawan su marasa kyan ga yawan su idan aka kirga sai a zuwa sa a sikeli kuma ma'auni tun da aikin kowa sai ya hau kan sikeli shi sa mai risala yake wa tsoda ulmawazi bi wajen ya amali bibaji za a gefe sikeli sikeli ranar kiyama don auna ayyukan bayi wanda ayyukan sana da kai suka yi jami'a mun ayyukan sa فأولئك هم المفلحون waɗannan wannan yana cikin masu cin nasara amma wanda miyagun ayyukansa suka rinjaye kyawawan ayyukansa wannan shi ne ta matsala mumini duk wahalar da yake sha idan ya cika da imani aka tsoma shi a cikin nima ta aljanna aka cire shi ta kwalle duk sai yanar ta da wahalar da ya sha a duniya haka kuma mutumin da ya ƙi Allah ya ƙi jin Allah ya ƙi samun rashin mutuncinsa tsakaninsa da mahaliccinsa ya mutu amma ya gama jin daɗi kowane irin jin daɗi ya ga a nan duniya to shi ma ana sa shi a cikin azaba ana cire shi sai ya manta da duk wani dadi da ya taɓa yi saboda azabar lahira saboda haka yan uwa musulmi wannan darasi ya karantar da mu tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne idan ma da gaskiya abin da sulhu isra'il za ta karantar gaskiyan manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam isra'il nan da aka yi da shi da mi'irajin nan da aka yi da shi bai fa taɓa zuwa bai fa taɓa zuwa baitul maqdis ba bai taɓa zuwa ba bai taɓa zuwa ƙasar sham ba shi yasa ya sha ƙalubale sosai sai da waɗanda suka yi suka tarke shi suna masa tambayoyi to waɗanda suka san garin kenan to kafin a je garin mai da ne ya shi samu a waje kaza ne ka gani a waje kaza ne ka gani yana bayani yana bayani yana bayani har sai da aka zo wani waje da suka tambaye shi kamar da wata riwaya ta nuna har sai da aka zo wani waje suka yi maka wannan tambayar sai dan jin sai Allah ya ce malaika jibril ya ga maka ya tuna masa kun ga dai Allah ya gama yanzan hanzarin kafirai gaba da da wani uzuri da mutum zai kai wa Allah bayan an turo manzo ya yi wa'azi ya karantar da kai abin da zai kusa ta su ga ubangijinka ya karantar da kai abin da zai nisanta ka daga rahamar Allah saboda ka sulusul isra'i wa'annan hadisan kawai da muka karanta kuma hadisai ne ingantattu sun tabbatar mana da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sannan kuma sun tabbatar mana da cewa wato duk gwagwarmayar da mutum ya sha akan abin da ya shafi tsayuwa akan addini kamar yadda wannan baiwan Allah talaka ce aikin gida take yi nan da ma rashin tausayi matar da take yi wa matan matar da take yi wa iyalin kawance wance ta yi ma yaran ka kido kai mata wannan kisan gilla ya kun bar shi imani a zai suke rawana ya kai mata ga shi yasa da danja da ya ga danja ta saba masa ya yi kokari ya kalmar shahada wallahi harshen mutunci ya yi yawa sai kuma Allah ya bar shi ana zuwa ana ganin gawan ayin Allah ya ce mun barka don ka zama aya ga waɗanda za su goyon ba hanyar idan ka je ramsis a egypt ramsis shine gidan gidan gidan juju museum gidan zoo eh gidan tarihi yana nan kai ko rafisa al'aunar ne da rafisa tsari da shi nan dai yana nan Allah ya bashi ya zama aya ana zuwa ana ganin yadda gawar ta ta wulakanta ta tsoranta saboda haka ka ji tausayin mutumin da ya ƙi karɓar musulunci yake ta jafari an tausaya masa an jawo hankalin sai karɓi musulunci amma yana ci to ka ji tausayinsa kila Allah za ya nufin ka da rahamarsa ne waɗannan hadisai insha Allah a kai za mu tsaya muka dawo gobe kawai sai mu shiga cikin sura a duƙufa da karatu insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu labar sauran masu tambaya ina tsara ku yi haƙuri saboda mun tafi iraki domin farko an farko bai kamata a shigo da wani abu lokacin da ake bayani mirabi to an gawa bayanin mirabi yanzu an farko na haka muna fata Allah karbi ibadar mu da muke kuma yadda muka ga farkon wannan wata lafiya Allah ka samu karshen sa lafiya limamin kamsa salawati na angomba masallacin gidan alhaji shehu dama malin shehu kenan muna roƙon Allah gafarta maka Allah ta iyakan wahalar kenan ya Allah muna kamun kafa da wannan zama da muka yi domin girmama littafin ka alqur'ani Allah ka san bukatan kowa shi mu Allah ka biya mana Allah ka sa abin da kowa yake jin tsoro yake da damuwa da shi Allah ka yaye masa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.